ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya tara mu a bisa ƙaddarawarsa da ikonsa don gabatar da bayanai ko jawabai da ya kamata ko da muke yi a duk shekara a irin wannan lokacin dab da karatuwar azumi sanin kowa ne dai azumi ɗaya daga cikin rukunin musulunci ne guda biyar kuma ibada ce da take faruwa sau ɗaya tak a shekara ma'ana wata ɗaya tak a cikin shekara don haka al'umma suke buƙatar duk lokacin da ta karato ko ta gabato ko shi azumin ya gabato to babu ma yana da yana da kyau a faɗakar da juna dangane da hukunce-hukuncensa da kuma abin da ya rataye da shi azumi din kasantuwar musulmi baya kosawa daga samun jin nasihohi ko bayanai da suka shafi addininsa to azumi dai kamar da kowa sani ɗaya daga cikin rukuni na addinin musulunci guda biyar kamar da tabbata a hadisan manzon Allah ingatattu da kowane ɗaya daga cikin ya sani cewa bunil islamu ala hamsin manzo Allah yake cewa an gina musulunci kan abubuwa guda biyar su ne ginshiƙai guda biyar da su ne suka ɗauki musulunci in ɗaya daga cikin ginshiƙan babu da gangan ka ture su to musuluncin ka gaba ɗaya ya ruguje Allah baya sai da farko kalmar shahada tare da shaidawa da manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi da za a marda'a na biyu shine tsaye da sallah na uku a wani hadisi sai a ce azumi wani lokaci kuma sai a saka zakka kafin azumi na biyar shine aikin haji ga wanda Allah ba shi iko da dama ya je shi aikin haji to kaga shi kuma azumi suka ce malamai ya tabbata a matsayin wajibi ne da dalilai a cikin Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya faɗa mana cewa cikin Qur'ani suratul baqara Allah yake cewa ya halladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku masu imani an wajabta muku azumin ramadana kamar da aka wajabtawa wasu al'umuri aka suka aka yi kafin ku Allah ya ce yayi muku haka ne domin lalle tabbas in kuka tsaye da azumin watan ramadana to kuka daga cikin mutane masu takawa masu kiyaye dokokin Allah kuma aya ta biyu game da wannan Allah ya magana ji akan azumi ayoyi ne guda uku a dire Allah ke cewa sharu ramadan alladhi uku dala fi alquran hudan linnasi wa bayyana min alhuda wal furqan har zuwa ƙarshen aya ya tabbatar mana da cewa shi kansa qur'ani an saukar da shi ne a wata na azumi watan ramadan wanda wannan malamai suka ce nuna maka alaka tsakanin azumin Ramadan da kuma karatun Qur'ani. Zami bayani a kansa insha Allah nan gaba kaɗan. Kuma ga hadisai masu tarin yawa da muka ambata. Daga cikin abin da ya zo a falalar azumi ya tabbata a hadisan manzon Allah. Akwai hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man sama Ramadana imanan wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi manzo Allah cewa duk wanda ya azumci watan Ramadana yana mai imani da yarda da cewa Allah ne ya wajabta azumin kuma yayi shi da imanin haka sannan kuma wahati saban yana neman lada a gun Allah ina fata an gane yayi azumin ne ba dan al'ada bane ko ba dan ya zama wajibi bane ko ana yi haka kawai shi ma yi dan al'ada gari ana yi a'a yayi imani cewa Allah ne ce ayi azumi a watan Ramadana daga farkonsa zuwa ƙarshensa ga wanda Allah ba shi iko shi ma sai ya yi shi kuma ya yi nuna neman lada a gun Allah ko ba a ɗauke shi a matsayin wani abu na sauƙe nauyi kaɗai ba don suka ce idan mutum yin ibada a matsayin sauƙe nauyi kawai to da wahala ya samu lada a cikin sai dai kai ibada a matsayin Allah ya ce ka yi kuma kana neman Allah ya karɓa ya baka lada ina fata an gane wannan ke cewa duk wanda ya azumi a wannan siffa to za a gafarta masa dukkan abin da ya gabata na zunubinsa ma'ana zunubin da mutum ne daga azumin bara zuwa azumin da zai kama na kwana biyu uku ko nan gaba in Allah sa ana raye to za a gafarta wa mutum shi ina fata an gane kaga wannan ba karan falala bace kisa a wani hadisi ma cewa daga azumi na Ramadan na bara da na bana in Allah kaddara kai na bara na bana ya zo kai to Allah zai sa a kankare ma zanuban ka ne wannan shekarar gaba daya muna fatan Allah kai rayuwar mu ibamu kuma ikon yi yace hadisi na biyu dangane da nuna girma da falala na azumi shi ma daga dai Abu Hurairah ne yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal qala Allahu azza wa jalla kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yace hadisi ne al-qudsi ma'ana manzon Allah ne zai ce Allah ya ce kai tsaye a hadisi ina fata an gane yace ubangiji Allah ya ce duk aikin dan adam idan yayi to nashi ne ma'ana an faɗa masa abin da za a bashi na lada an faɗa masa sakamakonsa in kai sadaka da naira dubu ɗaya za a linka ta dubu goma dubu saba'in har illa masha Allah na fata an gane in kai ka zaga ladanka ya ce amma shi azumi li ya ce na wane in ji Allah wa ana ajazi bi ni ne kaɗai na san irin sakamakon da zan ba mai yin azumi malamai suka ce ibadoji guda uku ko guda hudu Allah ne kaɗai ya san ladan su bai faɗa ba saboda girman su na farko akwai azumi duk wanda ya azumi dan Allah to Allah ne kaɗai ya san abin da zai ba shi da lada da kuma ka kaddara ko da shugaban ƙasar ku ne ko gwamnan ku ko sarkin ku a ce mutum ne da aga shahara a karamci da kyauta sai ta ka je ka da ni san abin da zan baka kaga ai da ba yake da zai ce maka zo na aike ka Kano ga dubu hamsin ka je kaga daga an yanke ma amma nan je ka dawo ni na san abin da zan ma to bane kuma ubangiji saboda muhimmancin azumi suka ce ibada ta biyu da Allah ya ɓoye laranta sai shi kaɗai ya san me zai ba mutum shi ne akwai ƙiyamun laili sallar dare sai kuma ta uku shi ne haƙuri mutum ya yi haƙuri don Allah ko dai ka gane soshin ƙur'ani da Allah faɗa dangane da masu waɗannan ibadu Allah saka mu a cikinsu ya ce wasiyamu jinnatu shi azumi garkuwa ne ma'ana garkuwa da yake kare mai yinsa daga wutar jahannama in dai mutum zai yi azumin ramadan da bisa imani to wannan ya samu garkuwa cewa ba zai shiga wuta ba to haka shi yasa ka duk musulmin kirki yana yin murna idan azumi ya zo yana jin daɗi idan azumi ya zo saboda wata ibada ce ta musamman da mutum zai samu yayi Allah ba mu ikon mita lafiya yace fa da kana yawmun sama ahadukum idan aka waye gari ɗayan ku yana azumi fala yarfus kada yayi magana ta batsa shine arrafasu maganar batsa ba ha maganar ma ka je ka yi alaƙa da mace ba magana ma ta ba tsakar ka idan kana azai wala yaskaf kada ka rinka yin surute marasa amfani hirar banza da barkwanci comedy ka zama comedian me comedy ba kirkirar wani abu dan ai dariya ba ko da abin ba gaske bane to kada ka kai idan kana azai haka kenan an ja kunnan masu comedy dan azumi zo ko su tuba su daina su bari azumi ya wuce dan gudun kada su karya ladan azumin su ya ce wala ya jahal kada ya jahilci ɗabi'u na jahilci ne duk wata alaƙa ko duk wata ɗabi'a da take nuna kaucewa shari'a wadda ba ta kan tsari mutum ya ƙirƙiri hira don a ta dariya wai a ce a rage lokaci mai ta dariya a wani ana dariya wani jahilci ne wadan a cinye lokaci ko kuma ya kunna waɗansu fina-finai ta kallo don ya wai ɗauke kansa kewar ko jin damuwar azumi duk wannan jahilci ne kamata ya ka daga karatun Qur'ani malamai suka ce babban abin da aka fi so mutum ya rika yi a ranar azumi shine babu abin da ke karatun Qur'ani kai ta karanta Qur'ani da ranar azumi in kuma dare ya gabato ka ciyar da mutane haka ka samu nurin ala nurin kan Allah ba mu iko ne yace fa in sha tamahu ahadun aw qatalahu idan wani yazo ya zage shi ko takale shi fada kana azumi wani ya zo ya maka wauta dai takale ka faɗa to kai kar ka rama me ya kamata ka ce fal ya qul inni sa'imun ka ce masa ina azumi kaga anan Allah ba da umarnin cewa ka ce ina azumi in aka maka wannan abun baka yi riya ba ko da azumin nafila kana azumin nafila wani ya zo maka wani abu na rashin kyautawa ya nemi kuyi kaza ka ce wallahi kai sa'a ina azumi ka je ka kawai wannan ba riya kai ba ka ba abin da Allah ya ce kai ne ina fata an gane yace marrataini ka ce masa kana azumi har sau biyu ma ka ce inni sa'imun inni sa'imun wallazi nasu muhammadin biyadihi zala ya rantsuwa ce na rantse da ubangijin da ran annabi muhammad ke hannunsa ko laqalufi فم السائل عذب عند الله يوم القيامة من ريح مسكين yace hamami da yake fitowa a bakin mai azumi kasantuwar mutum ya wuni bai ci abinci ba haka za ka samu yawun sai canza za ka za idan yana magana za a iya jin wani abu kamar na bashi-bashi ko wari da zai fito a bakin mutum wannan warin ko da ta yi asuwaci ba zai hana fitowa ba sosai sai dai zai rage mara ƙarfi ne zai kawar da na fatar bakinka da ciki da haƙora amma da ke daga cikin uwar hanji ke fitowa saboda babu abinci da ya shiga dole za ka rika jin wannan hamamin to wannan ƙarni da ke fitowa ko wari na bakin mai azumi ya ce turan tashin kiyama matsayinsa a gun Allah ya fi duk wani turare da ka sani kan shi ma'ana Allah yana son wannan abu saboda kayi ne saboda girman Allah saboda bin umarnin Allah saboda kuma neman ladan agun Allah yace walis sa'imi farhatani shi mai azumi yana samun wasu farin ciki guda biyu ya farahuma da yake jin dadin su yana samun lokuta guda biyu da yake farin ciki yace za fadara idan aka sha ruwa duk mai azumi zaka ji na murna da farin ciki zaka ga azumi an yi rana daga azahar din nan zuwa la'asar karfe biyar ga gari kaman ba kowa shiru kowa na kwanta a wani gurare amma daga an timawar haka an sha ruwa zaka ji gari kaman an yi sabon al'umma ana ta harkoki an tashi ana ta waye wanda da ba iya magana yanzu ga yana gudu ya je kaza ya je kaza saboda ya sha ruwa ko to haka wannan farin ciki zaka samu da nishadi idan ka sha ruwa to wannan Allah ne ke saka mai azumi dan yana yin azumi in kai azumi ka sha zaka ji wani farin ciki jin daɗi ya mamaye maka zuciyarka to haka na ɗaya kenan a duniya kenan ya ce wa idza la iya rabbuhu haka kuma idan ya gamu da ubangijinsa shi mai azumi to ya fara bi saumihi zai yi farin cikin cewa ya je lahira da tarin azumi da yawa mana ya ga larin da za a bashi na cewa a yayi azumi a duniya to zai farin ciki da wannan ibadar da yasa ga shi azumi ibada ce mai daraja mai girma da ya kamata a ce mutum yana yin ta kuma ga wani hadisi daga sahal bin sa'ad yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu laha rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawm al-qiyamah zalla ke cewa a cikin aljanna akwai wata kofa wani VIP kofa ne gate ne na aljanna tana da gate gate aljanna kofofi daban-daban daban-daban to akwai wani VIP kofa ta musamman ko kamar da idan ka taba hawa jirgin sama za ka ga babban jirgin sama yana da kofofi guda biyu akwai gun da zaka tafi kawai na MVIP ne economic class da kuma 'yan yawa masu kuɗaɗe to haka jirgi kwa ɗaya ne amma gurin zama ba ɗaya ba ne za ka ƙofar shiga jirgin ma ba ɗaya ba ce saboda matsayin wanda zai shiga ya biya kuɗi da tiket ɗin da ba irin naka ba amma jirgin ɗaya ne ina fata an gane to aljanna akwai wata ƙofa ta ta musamman ce ana cewa ƙofar rayyan ya ce ba wanda yake shiga wannan ƙofar sai masu yin azumi kuma idan suka shiga ba wanda zai shiga ta kofar in ba su ba za a ce aina sa'imuna an shigo falon aljanna kamar internet kai an shigo kamar conference abin nan me ake cewa reception din aljanna an tara mu Allah ya samu na ciki ko ta ce ina masu yin azumi to sai a ce to sai shiga ta kofar rayyan su sai shiga suna VIP class kenan to haka wannan yana nuna maka daraja da matsayi na azumi Allah ya saka mu a cikin su ita idan suka shiga ciki kuma sai a rufe kofar ba mai bi ta wannan kofar in dai ba mai yin azumi ba ne Allah samu dace sai gaba ta gaba shine da wani abu ne ke tabbatuwar fara kama azumin ramadana suka ce ramadana yana tabbatuwa ne a fara yin sa a matsayin ibada na azumi in aka ga jaririn wata a ce yau har masu nafulfuli shi ne ba da ana aina musamman ne to kana yin su kuma kana nafulfuli sai ka samu wannan VIP din ina fata an gane kuma ko da baka nafulin in dai kana Ramadan din yadda ka raga zaka ga tonin kofa insha Allah in dai baka yi azumi naka tasgaro kana masa illoli wanda zamu ji anan gaba da manzo Allah ya faɗa akwai abin da ke rage wa azumi quality a gun Allah yace azumin Ramadan ya tabbatuwa ne in aka ga jaririn wata a ce yau shine 29 ga watan sha'aban kuma sai ga jaririn wata ya fito a yammaci inda kuke kowa ya ganshi ko mutane da yawa sun ganshi ko kuma shugaba na musulunci ya tabbatar cewa yau an ga jaririn watan ramadan a shikenan to sai gobe kowa dauki azumi ko kuma yau 29 ba a ga watan ba to sai a zauna cewa shagari an cika 30 dole kuma jibi kowa tashi da azumi tunda wata ya riga shiga talatin to da wannan abu biyun ne ake tabbatuwar watan ramadan ya fara aiki ina fata an gane yace shi ma ga hadisi akan wannan daga abu huraira qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa afqidu li ru'yatihi fa in gumma alaikum ash-shahra faqdiru 30 abu huraira yake cewa manzon Allah ya ce ku yi azumi saboda an ga wata ina fata an gane in shugaba ya sanar waye shugaba shine shugaban musulunci wanda kowa ya sallama ko kuma a cikin mutum ɗari da ake da su saba'in da biyar sun yi da shi shugaban musulunci ko a ga najeriya waye wannan sarkin musulmi ko ka yadda ko baka yadda ba tinkan a haifi ka haka abin yake tafiya za ka su allah ɗaura wannan damar yana yin kirki bayan kirki nan ba aikinka ba ne kai dai wajibinka ne in ya ce an ga wata kawai ka ɗauki azumi na ba an gane babu wani malami duk girman iliminsa in dai hira'ar manzon Allah ake bi duk matsayin malami in dai sunansa malami mai fatawa mai kaza ba shi da kurumin ya ce an gauta ɗauki azumi bai isa ba saboda shi ba shugaban musulmi ba ne ina fata an gane ba a naɗa shi a matsayin amirul mumini ba yanzu mai ake cewa sarkin sakwato sarkin mu ake cewa musulmi sultan da sakwata kenan to su suke da hurumin su ce an ga wata a ɗauki azumi an ga wata a saukar da azumi har malamai suka ce idan mutum ya zo shi kaɗai ya ga wata duk ƙasar ba a yadda an ga wata ba zai yi azumi ko ba zai yi ba wani suka ce ba zai azumi ba shi ma tunda shugaba bai ce an ga wata ba ko da haka zai haƙura ya zauna wasu kuma suka ce a zai yi azumi shi kaɗai amma yin a gurin ajiye azumi ne azumi za a ajiye sai shi kaɗai ya ga wata duk ba wanda ya gani to shi ma ba zai ajiye ba saboda ka ɗauki azumi a bisa kuskure ya fi sauƙi a kan an ga wata ba ka yi azumi ba ba ka sauƙi azumi ba na fata kuna ganewa to shi ne ya ce idan watan ba a gan shi ba to sai ku cika kwanaki zama talatin washe gari kuma sa tashi da azumi ga baki ɗaya ke ina fata an gane to wannan shi ne ke tabbatar da cewa an ga wata sai a ɗauki azumi kenan to sai abin da yake na gaba shi ne shi azumi akan wa yake wajaba waye wajaba ya azumi na fata an gane in ka ce baligi shi kadai bai cika ba akwai baligi kuma arne akwai baligi mahaukaci akwai baligi musulmi mai hankali mara lafiya haka bai haukansa ba azumi akwai baligi musulmi mai hankali lafiyarsa kalau amma na halin bulaguro da suka ce azumi yana hawa kan mutum zama wajibi a kansa ne in ya suka sharaɗi guda hudu a guda biyar in namiji ne ita kuma mace in ta suka sharaɗi guda shida shine ya zanto ya balaga na biyu kuma yana da hankali bayan musulmi ne shi na farko na farko musulmi ne shi sannan ya balaga sannan yana da hankali ba mahaukaci ba ne shi sannan kuma lafiyarsa kalau baya jinya sannan kuma yana zaune a garinsu ba a halin bulaguro yake ba na fata an gane shine abubuwa guda biyar in suka tabbata a kanka to azumi ya hau kanka ita kuma mace ko da biyar ɗin sun haɗu kuma tana haila a gaba ta azumi ko kuma biyar sun haɗu musulma ce baliga mai hankali lafiyar ta kalau tana gidansu a garinsu a zaune amma tana jinin biki ta aihu sati biyu da ya wuce jinin biki yana zuwa mata bai dauke ba jinin aihuwa haka ba za ta yi azumi ina fata an gane to azumi yana tabbatuwa akan mutum ne da waɗannan abubuwa ɗin da muka ambata shine musulunci hankali a musulunci balaga hankali zantowar ka kana zaune a garin ku ba halin bulaguro ba kuma lafiyar ka kalau ba ka da jinya wanda ba ta hana ka azumi sannan kuma sai mutum ya azumi ina fata an gane to akan wannan suka ce shi ma akwai hadisi ne saboda manzala ya faɗa cewa rufiyar kalamu an salasin an ɗauke mutane guda uku a cikin al'ummata to an ɗauke musu alƙalamin rubuta lada ko zunubi mutum uku al'ummar manzala ce ba su da hukunci da za a kama su da tashin kiyama ya ce na farkonsu shi ne al'an majinuni hatta ya fiƙa mutumin da yake mai taɓin hankali mahaukaci amma ku lura fa ba wanda ya sha ƙwaya fa ya haukace ba wanda ya sha kayan maye ya sha a kurkura ya haukace ko ya sha gum ya haukace ko waɗin sai haukace to wannan ana bin sa duk ibada domin shi haukata kansa da kansa duk ibadar da Allah ɗora tana ana bin ta tashin har ya mutu ya sha ƙwaya ta juya masa hankali ya sha yana allurai ya haukace yana shan wani waye ya haukace to wani duk ibadar da Allah ɗaura musulmi tana kansa kuma na rubuta masa bai yi ba bai yi ba har ya zo ya mutu amma hauka haka kawai ta taɓin hankali an yi wani hatsari ne kan sai bugu abin sai ya juya rikici ya zama ba shi da lissafi aga babu hankali to wannan ba zai bai hau kansa ba kisa karkashin wannan suka ce idan aka samu yarinya mace ta fara jinin haila kuma tana karancin shekaru to sai an lura da wannan hankali din dan suka ce ita ya mace balagarta ba a cika la'akari da shi a wurin haila ba an fi la'akari da balagar ya mace a gun canjuwar sassan jikinta ta fidda mama ta fara kaza da kaza alamu ne na hankali to sai a da ta fara balaga amma ka samu waɗansu saboda yanayi na gun da take zaune ko kalan cin wani abinci take ci daga tana halatin tana yar kankanuwa to haka ba za ka ci dole ta azumi tunda ba ta ma da hankali shekara ta tara ko goma kuma tana haila ina fata an gane haka wannan abu ne da ya kamata a lura da shi kar ka je ka ɗauki zafi ka ce dole ta azumi wajen ta mutu to haka shi mutum baka sani za ka shiga masifa yasa dole ka tambaye masu ilimi ko aka samu wani malami ya ga ɗalibansa islamiyya cewa wai duk wanda ya ɗauki azumi in ya karya ɗan wuta ne ka san kuma yaro da azumi ce baka shi zai azumi ne matsa iyayensa aka ce ɗauki azumi dan ana masa dabara an ka ɗauki azumin ka ɗan galawai ta tsakar da rana ka ce to shikenan yanzu ku lokacin shan ruwan ku yayi kayi rabin azumi to ba zai mushi ba dama ya riga ya gaji to ta abu ka shiga ɗaki ka zaman ka haka ya ta masa yayi rabin azumi gobe ko jibi sai ƙara rabi haka haka har zai fara koyan me azumi to shi dai fara so ta fatawar kawai ta ɗauka ta yarinyar ana wannan zafin shekara biyu da wuce ɗin ta faɗi magashiyan ko ta ce ba ta karya ba don malamin ya ce in ta karya yar wuta ce har ta suma yarinyar sai da aka ga ta asibiti aka saka mata drip da waye waye waye aka ce kaga yayi fatawa ta ba ta ilimi ba saboda haka kana sanin wa zaka faɗa wa fatawa da hukuncin da ya kamata Allah ya samu dace yace kuma wa anan na'imu da an ɗauke alƙalamin rubutu akan mutumin da yake bacci hatta ya sai har sai ya farka mutum yana bacci idan ga kana bacci duk abu da kai a farki a bacci ai babu hukunci akan ko zaka yi farki ko ga kanan ka tafi makka kun hawo jirgi kun yi screening kun sauka a jidda kun je kuna kun je madina kai ziyara kankabar manzala kai waye ka je kun dauki hirami kana labbaik allahumma labbaik ka je makka kana dawa fi daga kanka a farki amma baka da lada kuma ai ko yake a ta baka alaji amma ka more Allah maka ni'ima zaka ji daɗi ka gode wa Allah to kuma ka samu aka ta haka fa kaga kai aka tauna abu ne zunubi a cikin mafarki in ka farka zaka ji bakin ciki da damuwa farka damuwa ba zunubi a kanka don ba kai ka kirkira abun ba ina fata an gane wani ya ce wai yana shi mata saurayi ne yana azumi ko mafarki da daddare da rana yana bacci na saduwa kaza kaza to ya hukuncin sa malai ya ce to ai Allah ne kai maka ya maka auren gata ba ba sadaki lafiya kalau ne kai kai ka ci gaba da azumin ka kawai kai wanka ka sai kawai Allah ya maka bonan zaka wuce to shine yace wa alis sadi haka yaro karami hatta yahtali har sai ya balaga to sai hukunci ya haukansa da haka yaro ana koya mar ibada ne a matsayin ya saba da ita amma ba wajibi bace a kansa har sai ya balaga ke san ka dauki danka kana da kuɗi ka kai shi aikin haji bai balaga ba to idan ya balaga yana da dole sai ya yi aikin haji tana kansa yana da kuɗi wancan da yana yaron ba haddi ba ce da Allah ɗaura masa amma zai samu lada na nafula kai ma da ka biya ba za ka samu lada amma in ya ƙara samun kuɗi bayan ya balaga to wajibi ne sai ya ja sakin aikin haji ake? eh eh eh eh a to dama alhaji ma ai ba daga cikin abu na musulunci kawai dai al'adar mu ta ta bahaushe da kuma karramawa da kaunar da bahaushe yake yi wa aikin haji yasa ake ganin duk wanda Allah zaɓe shi a gare ta aikin haji to ya kamata a wani mutunta shi mana tunda kuɗi zai cire ma dudu a wancan shekarun baya can can fa tafiya ce kai sallama da kowa kan ka mutu ba a kafa ake tafiya sai kai shekara goma baka je ka dawo daga aikin haji ya ga gidan da ka dawo ai ka wani sabon mutum ai dole a ga a mutunta ka a karrama ka ta maka alhaji za ka dai shekara na ba mutane labarin aikin haji kullum gidansa bayan magariba na ji Allah na bayan isha kai a ta hira haji ai da muka tafi Sudan sai muka ci kaza muka yi kaza muka yi ai ta ba ku labari ai lokaci sa ga da duk wanda ya tashi zaka yana da labarai na masu aikin haji na da ai da yaje a maka je aikin haji in ka je maka wai akwai wata rijiya ma idan ka leka ka kira sunan dan uwanka da ya mutu to idan yana wuce ne zai amsa in yana aljanna ma zai zaka je akwai ɗaya rijiya ta yan aljanna eh ta yan wuta duk da muna ran ba mu da labarin ko kuma ka san kaga wani ya zawo daga aikin haji kuma gashi nan alhaji ne ko hajja kuma ya hauka ta ah ai kudin zai je shi ai ne je maka ne sai wuce kudi shi sai ya hauka ce wacan ne bangon duniya wanda muke raga shi ake gaya mana wai ya ce fitan nan kudus wai bangon duniya ne a hai tsakiyar duniya da ba asali ba to ga duk irin wannan abun ne so da cewa mutum alhaji ai ba daga cikin sharadi na cewa an je aikin haji ai kai wani haga suna ne na karrama na al'adar bahaushe kuma na ta maka alhaji ne dan kana aikin hajin ko ka je umara domin da kai bako ne hujjaj baitullahi alharam ake ce musa ai sanda kake cikin aiki kine alhaji don ka gama fa ka da kasar ku kawai tukurur shikenan yalla eh wa alaikum assalam eh ai akwai hadisi na wata mata da manzo Allah ya je aikin haji sai ta taho da dan ta ya manzo Allah ali hadha hajjun wannan dan yana da aikin haji in yayi yace na mulakil ajr ka gani eh na'am yana da lada kuma shi ma zaka samu lada saboda sai ka saka shi yayi kace kula da shi hikimar kaza to shine hikimar kai daga koyawa daga koyawa mutum aikin alheri ai a ni'ima ta ubangiji shi kuma in ladan ne sai ba wancan ladan guda dubu dub dub kuma kai ma baka dubu dub dub abun Allah nan bai ragu ba to shine amfanin koya alheri so shine mhm yayi kafa ilimi ba to ha gani kenan to sai mu gaba ta gaba tunda yanzu mun ga cewa akan wa yake zama azumi yawa zaba ko to eh sai cewa to mutumin da bashi da lafiya mara lafiya ba zai iya azumi ba to an yadda a musulunci da Allah ya faɗa wata aya da makaranta ya ci abinci ya sha magani har sai ya warke sai irin kwanakin da bai yi azumi ba daga bayan sallah sai ya rama su wannan ni'ima ta ubangiji da ya mana sauki akan ta yawa to sai malamai suka ce wanne ne yafi lada ga mutumin da yake lafiyarsa kalau ya musulmi ne baligi mai hankali lafiyarsa kalau amma zai bulaguro zai tafi kano sarin kaya zai tafi ibada zai tafi anata zai tafi ina ne sarin kaya a gane halin bulaguro ko to yayi azumi shi ya lada ko kuma ya bar azumi domin shi ma Allah ya magana cikin ayoyin Qur'ani sun makaranta guda uku nan ko cewa yana halin bulaguro ya aji ya rama min ayamin ukra a bayan sallah kenan har masala ke cewa yuridu lahi bikumul yusra shi Allah yana so ku samu sauki ne baya so ku sha wahala ku abin nan ku shiga cikin kunci sai Allah ba ku wannan afuwa din to suka ce anan an bawa shi mutum zabi yana halin bulaguro zai tafi Kano sarin kaya to sai ya auna in yaga cewa zuwa Kano sarin kaya je sauka ya ciniki yawo ya kaza ya dawo zai sha wahala to kawai sai ya aje azumi ranar ya ci abinci ya sha ruwa ya je Kano ya sai ya sai dawo lafiya kalau ne bayan sallah sai rama azumin da ya sha na ba ta an gane kawai niyya ya ce kullun zai ya je Kano kullun sai ne ta sha in ya gudu kwance sa la sai ya hawo mota ta hokansa babu laifi sai azumin sa yayi kamata in kuma sana'ar ce dodar dole sai an yi haka ko ba makawa sai an kuma yalamin zai zai mutu ko zai sha wahala suka ce zai iya je azumin to zai rama ko baka ne sana'arsa kullun na ba su kuna ganewa to shi ne abinda suke lura da shi to shi ne su ma sun yi maganganu malamai a kai amma dai idan kana halin bulaguro an baka dama a kusan azuminka don ya tabbata ma ka tafi da azumi kana halin tafiya da in ka ji wahala ka karya azumi sunnar manzon Allah ne zala taho daga Madina zai zo shi Makka da azumi tsakanin Madina da Makka a wancan lokacin kwana wajen tara ake yi musamman ma wanda ya san hanya kenan zai kaman kwana tara kafin ya zo Madina daga Makka to zalla ya zo rubuta ga cewa Kadid wani gari ne dab da Makka yake bari daga Makka ya baro Madina fa tsawon kwana biyu ko hudu ko biyar ya zo Kadid da rana shi aka ba shi labari cewa sahabbai fa suna azumi ko suna galabaita suna shan wahala da haka ba bayan la'asar fa to zalla sai ya ce a kawo masa wani abu ko nono ko ruwa a abin sha kofi kaman ka ce a kofi an a yanzu ne a kamar ya hau kan tudu kowa zai hange shi sai ya sha kaga tun safa ake azumin da asuba ko kuma yanzu gashi ja kada shi da ranar Allah dabdal asar ma sai ya sha abin sha wasu sabai suka ce to wannan dai manzo Allah sauki yayi amma mu za mu karasa azumin mu wasu kuma suka ce a manzo Allah ya karya azumi ko ni bazan jira kawai shi ma karya nashi eh ina fata an gane sai daga aka ce manzo Allah ai ga waɗansu ba su ajiye azumi ba sun ce su za su iya za su bari sai sun sha ruwa sai ce ulakal ustatu wannan sun yi kuskure tunda har na karya alamu ne cewa kowa ya karya nashi kuma sannan an baka daman kana azumi ka tafi da azumin ka lafiya bulaguran amma daga baya kaga cewa zaka shiga wahala da kaskanta da kidimewa to ka ci abinci ka sha ruwa dan Allah yana son sauki a gare ku ne ba wahala ga so a sha ba shi Allah ba shi da wani riba da zai samun ka sha wahala a gurin masa ibada na fata kuna ganewa yau za ka ka nemi saukin da Allah ya baka shi yasa da kana bulaguro to an baka dama akan azumin ka in kaga zaka iya azumin baka sha wahala ba in kai masha Allah azumin ka yayi in kuma kaga cewa zaka ta abinci tun daga gida ka tafiyar ka shi ma suka ce yayi tafiyar ka in kana da yaqini akan tafiyar bulaguran to kana da yaqini akan bulaguran ba shakku bane to tun a gida zaka sa wajen ka tafiyar saboda sahabbai an samu Anas dan Maliku haka yayi da wasu daga cikin sahabbai aka tambaye shi wannan sunna ce ce sunnar manzon Allah wasu kuma suka ce a ka yi haƙuri sai ka kama hanya ka bar garin ka ka shiga mota ka san da yanzu ka tafi ka je tasha ka biya kuɗin mota an gama lodi an fitar da mota an kama hanya haka wani ai tafiya ce kawai ta kan kama sai kuma wani udiri na ubangiji an kama hanya kwaleji gasma waye kawai ka fitar abincin ka da haka ci fa ya halatta to ko da ka ji dadi ma da kuma sai tafiya ta fasu saboda wani dalili sai ka gida kawai ka to in kai gida za ka ci gaba da tuna kuma ka yi bakinka ina ba ta an gane to shi ne shi ma za a zo a ji magana a kansa in Allah ya yi to wannan kenan sai malaki cewa to sai hukunci na mutum na gaba wanda shi kuma mai hukuncin azuminsa shi ne dattijan da ya shekaru tsoho da tsaye tsofa saboda zai warke shi ne malamai shi ma sun kaga shi nan yadda Allah ya kawo ya ce wa man adana an siyami li kibrin aw nahwihi wanda ya zai ba zai iya yin azumi ba saboda tsufa na shekaru ko kuma wani abu kamar haka afdara to sai ta abinci da azumi wa at'ama min kulli yawmin miskinin sai ya ciyar da miskini ɗaya kullum a madadin azumin da zai yi ba kana da kakarka ko kakanka ya tsufa ba zai iya azumi ba to anan kawai sai wani yana ciyar masa kullum amma suka ce su ma tsofi hukuncinsa kashi biyu ne akwai tsohon da da hankalinsa da komansa amma tsufa yi ba zai iya yin awa ɗaya bai ci wani abu ba za ga ya fara karkarwa zai fara damuwa zai shiga in ka bar shi sai je mutu wanka wasa ba ga ba za ka zo ka ce kaɗan zafin sunna ba ne ai dole sai ka yi azumi wannan kai ka aikata haramun dan ya mutu a nan to ka kashe mutum kenan ina fata an gane in kuma ya ce zan yi azumi ta kace to bale bismillah Allah ba da sa'a dauki azumi in an ji maka ba kira magarba ba ne sai ka ce an kira ka ba shi kunin sai sha suka ba shi kunin sai sha ba za ka hana shi yin ce zai ba haka suka ce malamai amma bayan awa ɗaya sai maka ni ba kira mu gari ba bane tun da azuman kai baka haura bane ina ku da ya ci so ga hirin kasha sai kuna ciyar masa kullum ka ciyar da miskini ɗaya madadin azumin sa ina fata an gane idan kuma ya riga ma ya kiɗibe ya fita a hayyacinsa bai san cewa ma azumi ma ya zo ba shi daga shi nan bai san azumi ya zo ba sai masa azumi sai ya ce muku me azumi zai tambaye ka saboda ya fita a hayyacinsa ba kowa ba ne Allah ke masa hankalin ma ya zauna da shi dare har ya je mutum ya tsekaru da yawa sai ga kiɗi ne ba in ba in to irin wannan shi babu azumin ma a kansa babu ciwon ma a kansa saboda shari'a tana hawa kan mutum yana da hankali shi kuma shi da hankalin ina fata kuna ganewa ba ga wannan ba maganar a ciyar masa ma kawai ina fata an gane to sai a kiyaye wannan to kuma me za a ciyar haga Allah cewa a ciyar wa annal ladina yuqiquna hayse fidatun dami miskin ku ciyar da abinci a ciyar da miskini to ciyarwa aka ce ba za ka da ka ɗebo mudin nabi na hatsi gero datsa ka ba mutum a ce ka ciyar da shi ba ko ka ciyar da shi to ko shinkafa ka ɗebo datsa dan marafa ka ba mutum ai baka ciyar da shi ba domin sai ya samu kuɗin sarrafa ta ta zama abinci dole a siyo gawayi a dafa ta dole a nemo magi a barbada mata tukunna a ci ko da ba mai baya ji na fata an gane to in irin wannan za ka yi na datsan ne to in ka ɗebo kuma sai ka ɗora kuɗi da zai sarrafa ta zama abinci in kuma so samu ne ka dafa abinci na irin arzikinka sai ka ciyar da mutum lokaci ɗaya ya ce ƙoshi shi ne madadin azumin da wannan ba zai iya ba tsoho ko tsohuwa ko mutumin da yake da jinyar da ba a fatan ya warke ko ba zai iya azumi ba yana da jinyar ƙishirwa ba zai iya minti ashirin bai sha ruwa ba to haka wannan zai sha zai ci gaba da rayuwarsa sai na ciyarwa kullum har illa masha Allah Allahn da ya ce ka yi azumi kuma shi ya ce ga hukuncin ka yanzu idan ka bi wannan da kai da wanda ya azumi daidai a gun Allah dan suka ce malamai idza salaballahu ma auhaba askata ma aujaba idan Allah ya karbe baiwar da ya baka ni'imar da ya ma to kuma sai ya dauke hukuncin da ya daura ma haga haga ubangiji kenan shi haka Allah ke abinsa shi zai maka ni'ima ya baka baiwa da lafiya ba ta Allah ba ce to shi ba ita ai to yanzu sai bata lafiya san ta ce dama to sai sai daukewa kuma nauyin shari'a a kanka shikenan kamar yaya matsala wajen haihuwa to jinyar kala biyu ce to mana irin jinya jini ne yake zuwa ko cuta ne da ba ta iya zauna bai ta ta abinci dole to shi ne tun irin wannan ne wanda gashi kuma an ga cewa ana ta neman magani abin baya warkewa ba a ba magana a samu sauki an yi shekara ɗaya biyu ba a warke ba to ita ma ne ciyarwa za a yi ina fata an gane ciyarwa za a yi a kullun yini har a gama azumi shine hukuncin su insha Allah to anan suka ce a kawo ƙarƙashin wannan to sai a ciyar kowanne yini miskini ɗaya Anas bin Malik radiyallahu anhu lokacin da ya shekaru suka cin masa ya tsufa saboda manzon Allah ya masa addu'o'i da yawa ai an san wai Anas bin Malik ko hadimin manzon Allah ne shekarar sa goma na manzon Allah hidima a gidansa manzon Allah ya masa addu'o'i masu tarin yawa cewa Allah ya masa tsawon rai Allah ya mana arziki Allah ya bashi ƴaƴa haka manzon Allah ya masa addu'a ya bashi kuma ilimi an ce yayi ƴaƴa sun fi ɗari yayi shekaru sun fi ɗari ya dukiya duk abin da ta ama kuɗi yake zama ma'ana duk abin da zai siya in ya siya abin to shi kenan abin ya zama mai daraja kawai zai sayar da riba saboda haka yayi arziki sosai ya tara kuɗi sosai to da yazo ya girma ya manyanta ba zai iya azumi ba tunda mai kuɗi ne daga an ga Ramadan watan farko da rana ɗaya ga watan Ramadan kawai sai sa a siyo kamar ka ce a yanzu wannan abin ne fi kowane daraja a nan ƙasar tamu kamar ka ce a samu shinkafa da kaji a dafa ko dan shi sarid da yake dafa musu sarid a larabawa shine a yayyanka gurasa kuma a samu jargi na dambu na nama sai a haɗa gurasar da nama ko ya kuke haɗe yawo ne to wanda dai ba ɗaya ba ne wanda ba ɗaya ba ne to sai ya yi raba mutane ma'ana abincin da ya fi daraja yake dafawa kuma sai ya kila mutum talatin a farkon ramadan sai su ta abincin su ƙoshi su yi hali an mari'a sai su tafi to shi ya gama azumin wata ramadan ɗinsu ma'ana ya halatta kenan ka ciyar da mutum talatin a farkon wata a matsayin mutumin da baya azumi ya halatta in kana da sukuni da dama in ko baka da dama to kullun yini in aka kai azumi sai ka ciyar da mutum daya a matsayin kakanka da baya iya azumi yana cikin tsufa ko wani naka da yake cikin halin da ba zai iya azumi ba ina fata an gane amma dai ba za ka bashi datsan hatsi ka ci kayi ciyar da shi ba dole ka bashi abinci ko kuma ka bashi datsan hatsin kuma da kuɗin da zai sarrafa hatsin ya zama abinci yau sai hukunci na gaba shine al-hubla wal murdi mace mai juna biyu da kuma mai shayarwa malamai sun raba kisa biyu tun daga zamanin sahabbai har zuwa malaman da suka zo bayan su tun a zamanin suka tafi akan fahimtoci guda biyu wasu suka ɗauki hukuncin mace mai tso mai ciki da mai shayarwa a matsayin tsohon da ba zai iya azumi ba kaga me akan hukuncin tsohon da ba zai azumi ba shine ciyarwa babu ramuwa dan haka Allah ya faɗa wa alal ladina yuqinuhu fidatun mai tsaya miskin haka Allah ya faɗa ko wasu kuma suka ce a hukuncin mace mai ciki da mai shayarwa shi suka bata hukuncin marar lafiyan da ake fatan zai warke typhoid ya bige shi ana masa allurai ana yana shan magani yayi sati bai azumi ba daga baya sai ya farfado ya wartsake kwanan sa goma ana ramadan amma yanzu ya ware sai fara azumi ran 11 ga watan ramadan haka bayan sallah ne zai rama azumi goma kuna ba ganewa to suka ce su waɗansu daga cikin malamai da har tun daga sahabbai har zuwa kan malamai na baya sun ba mace mai ciki hukuncin wannan cewa tana matsayin mara lafiya ne da haka za ta sha azuminta don tsoron ɗanta da yake cikinta kada ya mutu in bata ci abinci ba ko karan kanta ko shi ɗan ko kuma tana shayarwa yaro sabon goyo ne bai iya cin komai ba to idan aka ce ta ce ba za ta yi azumi ba kaga ba zai samu nono da zai sha ba na fata an gane kaga babu nono kenan to haka ba zai rayu ba zai iya mutuwa to ta ci abinci ta sha abin shanta bayan sallah idan ta wartsake ta gama aihuwarta ta gama yaye ta aihu lafiya sai ta rama in ji wasu daga cikin malamai kuna ganewa wasu kuma suka ce a tana hukuncin tsohon da ba zai iya azumi bane zaka ba maganar ramuwa bane akan ta kawai ciyarwa za ta rika yi wannan shine ra'ayi da fahimta na Abdullahi bin Umar da wasu daga cikin sahabbai da irin su Anas bin Malik din kenan so a gurin su mai ciki da mace mai shayarwa su tana hukuncin kawai a ciyar dini a ciyar a madadin azuminta babu ramuwa a kanta wasu malamai suka suka ce a za ta ciyar duwuni ko bayan sallah za ta rama azumin da ta sha kaga aiki bi ke double ke aka ce musulmi haka ne suka ce eh saboda alfarmar watan ramadan ta ci abinci da rana a ramadan wanda bai kamata ba to amma ta bayar da abinci shine ta kankare wannan damejin nata ko bayan sallah sai ta rama azumin ta sha na iya kwanakin ta sha haka wasu suka faɗa ta wannan matsala ce da aka samu fahimtoci guda uku a gurin malamai amma zancen da ya fi ya fitowa fili shine tun da sai mu ɗauki ayar da Allah ya magana kan azumi haka ƙarshe yake cewa me yuridu la bikum yusra yawwa to tun da Allah sauki yake so wa al'umma bayinsa dan haka ne sai ya ce mai halin bulaguro ko mara lafiya ya ajiye azumi dan karyewa halako to ita mace mai ciki a ƙa'idar bahaushe ma da ake ce mace mai tsohon ciki in za a gahe ta yanzu mutum mara lafiya ne mai za a ce masa aka da duba shi ya jiki za a ce ko wani ya jiki sai mai ciki mai ake ce mata suka ce ƙwararren bahaushe mace mai ciki ba a ce mata ma ya jiki ya da ce mata ya jiki jiki saboda ta dubur take fama da shi ga nauyin cikin ga wahalhalinsa jinya ce fa tun daga ɗaukar cikin har aife shi fa shi yasa Allah cewa yana jan hankalin mutane game da mahaifansa yace hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin ta ɗauki cikin sa a cikin rauni da rauni ta shayar da shi ko ba haka bane to haka ce ita mai mai ciki suka ce a jinya ta ma double ne haka tunda Allah yayi sauki ga mutumin da yake mara lafiya ma single a ce masa ya jiki so ɗaya kawai ko kuma ka ce kawai ya ci abinci ya sha abin sha bayan sallah rama azumi kaɗai shi kenan da suka ce ta kuma wannan double ta fi ƙarfin mara lafiya ita sannan ita domin ta kes biyu ne a kanta da ita karan kanta da kuma ɗan tayin da yake cikinta in ta yi azumi ita za ta sha wahala kuma cikin ma zai sha wahala haga biyu kenan ko kuma haka mai shayarwa in ta yi azumi ita za ta sha baƙar wahala saboda ana tsotsan nononta sannan kuma ɗan ba zai samu abin da zai sha ba shi ma zai iya galabaita ya samu tamuwa ko kuma ya mutu ma kuma suka ce to idan ka ce ta rama azumi a matsayinta na mace matashiya da bata gama aihuwa ba a azumin bana tana da ciki tsohon ciki ta sha azumi ka ce za ta rama azumi to kuma baɗi da zai zo shi kuma ta haihu tana shayarwa kuna ganewa haka ba za ta yi azumi a lokacin shi ma to za ta rama ko ba mamaki kan ta zo azumi na uku ta ɗauki sabon ciki haka ake yi ai mata haka ake tafiyar su ko ba ga wata mata fa ga ciki kuma ga goyo wani dan ma fa sai da aka haifa dan dan sabon cikin ake tattare shi a nono saboda kankantar sa an yi kunika to zo ta ta rama azumi na fata kuna ganewa wasu ka ce a kai ta lissafawa ko na shekara nawa ne ma in ta samu sarari da fara to ilimi ne ai kuma kowa da hujjar da ya dogara da ita na fata an gane kama suka ce sai mu dawo maganar Allah ai sauki yake nema wa bayi shi yasa ya ce Allah yana son sauki a gur ya same ku bai son ku sha wahala to sai aka ita matar mai cikin ko mai goyen sai a mata bayani ita me yayi sauki a gunta ta ciyar ko kuma ta yi azumi ta rama azumi domin wata ciyarwar ya fi wahala akan rama azumi saboda ba ta da shi babu da ba ta siyar ita kanta ma ba ta ta koshin ba mijin nata ko ya mutu dangin ba ruwansu da ita ko kuma da ran nasa ma kawai dan baya ga dangi ne ko kuma ko da makamancin haka to ya za ta da ranta har wannan ka tattara mu azumi da tattaciyar ta haɗa ta da masifa to anan suka ce wasu malamai masu ra'ayi na uku to sai a ba ta zaɓi ta yi abin da zai mata sauƙi a cikin abu guda biyun nan shine kawai kalas ina fata kun gane to sai anan sai a lura sai a duba mata wanne ne zai fi mata sauƙi ciyarwa ne ya fi sauƙi ko kuma rama azumi ne ya fi sauƙi to sai a mata abin da yake ya fi sauƙi wallahu alam matsala ce da gaskiya da tun daga zamanin sahabbai ma akwai sabani game da fahimtar ta saboda ba nassi bane ana daura ta ne akan waɗansu hukunce hukunce guda biyu ina fata an gane a'a ai aka ce idan azumin farilla ne wasu wanda suka ce ai ba a rama mutum za zo me ya hana shin azumin dama ce bai samu kuma sai zo ya mutu ba za a rama masa ba tunda Allah bai raya shi har ya samu damar ba amma azumin bakance ne ya ɗauka ya ce ya yi alkawari idan Allah ba shi wannan jar yarinyar zai azumi talatin ya kwaso da zafi ko kuma sai Allah ya bahi yana bahi jar yarinya ana tan amarci kuma abubuwa suka shigo kaza kaza waye waye waye kawai kaza da hidi bai samu da azumi ba kuma sai faɗi ya mutu to nan sai ya rama azumi kuma za a rama masa na kafara to ya riga ya mutu wa zai rama masa ya riga ya mutu ai bai kai lokacin ba babu hukunci a kansa amma na bakance wanda kai Allah alƙawari in yi baka kaza za ka yi to shine ko ka mutu bashi ne Allah ke bin to nan dole sai a tsara dangi hissi rama masa idan ana masa guda 30 ne kuma ga aya 30 sai kowa ya azumi na daya shikenan an sauke masa ina fata an gane yau amma azumin farilla saka ce mutum ya sha azumin farilla bara saboda jinya kuma bara bata zo ba sai ya mutu to wannan baran suka ce ba za a biya ba tunda bai rayu bane da kuma bai warke bare ya rama ina fata an gane saboda mun faɗa yanzu malamai sun faɗa na usul cewa idan Allah ya karɓe baiwar da ya ma to kuma sai ya saukar da hukuncin da ɗaura maka Allah sai idan ya baka dukiya ta kai nisabi kai zakka to in ya kwashe dukiyar fa akwai zakka kanka eh to sai a tsaya iyalan eh sai a bar shi a iyalan haka wasu malamai suka ce ba a rama mutum azumin farilla sai dai azumin bakance da yi haka wasu malamai suka faɗa wallahu a'lam sai ko mun ji ko sai abu na gaba shine shi azumi ga rukune shi mana ne kansa na farko shine niyya me niyya shine kudiri a zuci na fata an gane ba za ka zo bane ka ce yau an ce an ga wata gashi an faɗa za a yi azumi gobe to ba za ka zo ka wani zaman dirhin bane ka ce Allahumma inni nawaitu sawmu ramadana ko a suka ce wannan bid'a ne kawai kudirin ka da kai a zuci cewa gobe za ka tahi da azumi shikenan kalas ka gama niyya kuma mai burinka za ka yi azumi har ƙarshen azumi to shi kenan ana cikin haka kuma sai wani abu ya zo faru ka sha ruwa ko rashin lafiya ko bulaguro sai ka sha azumi ɗaya ko biyu misali kenan to yanzu inda ka warke za ka ƙara ɗaukan wani azumi kuma ai da mutum za ka ce gobe in Allah ya yarda zan tahi da azumi haka ka ka gama niyya kenan so wannan shine niyya rukuni na farko a cikin kuma aikin ibada wanda manzo Allah ya faɗa cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa ma'ana ai ayyuka ana musu hukuncin da irin niyyar da aka yi aikin domin ita kuma kowane mutum yana samun sakamako ne gwargwadon niyyar da yake da yi aiki da ita zai ne hinar kuni na farko a gurin azumi sai rukuni na biyu shine al-insaf an al-qudrati mutum ya kame ga barin duk abin da ke karya azumi ko me ma ka kame wanda zaka yi domin aka ce me azumi shine mutum ya kaure cewa ci da sha da saduwa da iyali amma da niyyar bauta ga Allah tun daga farkon fitowar alfijir har faɗuwar rana wannan shine azumi daga yanzu idan wani abu ya faru tun daga asuba baka ci komai baka sha komai ba har aka zo dab da magariba har aka yi magariba baka yi azumi ba dan baka yi niyyar yin azumi ba na fata an gane to dole sai kana da niyyar ka cewa kana bauta ne ga Allah to sai ka samu wannan ladan suka ce abu na biyu wannan shine kula azumi guda biyu sai cewa shi azumi mene ta kare azumi gashi mutum yana azumi amma in yi wani abu azumin sa ya kare suka ta kawo kamar haka abu na daya da na biyu al-akalu wa shirbu amdan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha da gangan yana azumi da gangan kawai dauki wani abu ya ci shikenan azumin sa kare suka ce a nan gurin ko da abin da asalin sa ba abinci bane amma in shi da gangan ya dauka ya hadiya azumin sa ya kare yanzu misali mutum ya ɗauki ɗan wani kara ko wani tsakuwa ko ya haɗiya ya ɗauki wannan kalabar da ake ci na matan da suke cin ba ƙasa ba ce kawai sai ya haɗe ta a ga ba abinci bace ai amma da gangan yayi to azumin sa ya kare duk abin da ka saka shi a makogoron ka ka haɗe shi da gangan azumi ya kare shi ma malamai sun yi magana wai suka ce ramawa zai ta istighfari domin babu abin da yake sa ai kafara azumi sai jima'i wanda ya sadu da matarsa da gangan shi dai kafara azumi guda 60 amma da sauran kawai ramawa ne kuma ta istighfari ta kaza da kaza ya samu Allah ya tuba karbi tuban sa sai ce abu na biyu alqai'u amdan mutum ya kirkiro amai da gangan shi ma na kare azumi ya sa hannunsa a baki ta kola batun karshen harsansa ya kolo ya amai ya zo to azuminsa ya kare amma kuma idan kawai gana zaune ne ya ci wani abu ran shi bai karɓa ba sai ji tashin zuciya yana tofar da yawu kaza kaza kaza kotun sai ya amai ba shi ya jawo aman ba azuminsa bai kare ba kun gane bambancin wanda ya kirkiro amai da gangan azuminsa ya kare wanda kuma kawai azo amai ya zo masa haka kawai azuminsa bai kare ba kawai shi kukkure bakinsa ya ci gaba da azuminsa ita sai abu na uku abu na hudu da na biyar shine alhadu wan nifas zuwan jinin haila ga ya mace ko kuma jinin haihuwa jinin bi'i ta haihu satin ta biyu ko uku aka fara azumi jini ya dauke ta fara sallah ta fara azumi tana cikin azumi kuma sai jini ya zo mata har wani jinin haihuwa ne har yanzu to sai ta ajiye azumi kuma ko da a ce dabdala asar magariba jinin ya zo to sai ta ajiye azumi azumi ya kare ba za ta saura minti goma a kira sallah za ta faɗi sai jinin hala ya zo wani azumin ya kare haka Allah kaddara shi saboda ka sai babu shi karki ribikin ciki kuma ni'ima ce ta ubangiji shi ma dama shi ne ibada din sai a rama bayan sallah ina fata an gane eh in dai ba da gangan bane ba komai ai ba mai hada amai da gangan ai ko akwai sai dan babban kazami ne ka sa kai babban kazani to amma dai haka kawai amai ai abu ne da ba ka sanya ta bakin da ka ba dole ba so wannan babu komai a kansa ya zo masa ne kuma tunda babu abu da yawa a cikin sa a wannan kullun da yake kai kaje da kaman wani ya koma da sauransu bai kare azai mutum domin zuwa yayi kawai yace abu na shiri shine aljima'u saduwa da mata mace je ga matarsa da ranar Allah da Ramadan wannan haramun kuma ya karya azumin sa haka wannan shine za a ga yawa angwaye da amari sun dauka cewa saduwa ba karya azumi to ba yana karya azumi kuma shi illa sama shine sai kai azumi 60 kafin karama punishment za a maka ina fata an gane yana suke bada shawara cewa idan azumi ya kusa irin wannan watan da muke to kar a yi aure saura kwanaki kaɗan a yi azumi saurayi da budura kar a yi ayi haƙuri a bari ne bayan sallah saboda gudun shiga offside eh a karatu to wani yana zuwa ne ai wani ba zuwa karatun ai ba su zuwa su ne kaɗan akwai da ba sa zuwa yawwa ai yanzu wannan abu da kusa ganin kamar wai an cigaba social media to ai ya ƙara sa wani gandar rahin zuwa gun karatu to kuma ya buɗe matsalar network ba da ƙarfi ba zai karatun da ya kamata ba kawai sai ya ɗanga ce tura shi sama yana tura wani shiga kuma wani abu daban na shakkincin kuma ya buɗe garau kuma ya cigaba da kallon sa to ka gani to shi ne abin ai wannan shi ne suna karya azumi ga baki ɗinsu sai ladabin da ya kamata mai azumi ya kasance yana da su laduba da ake so duk mai azumi ya lizimce su saboda ya ƙara wa azuminsa inganci da kuma karɓuwa a gurin Allah ya ce abu na biyu shi ne as-sahur ana so mai azumi ladabi ne ya rinka yin sahur za ga mutum da ya maka ai ni ba na yin sahur ni ba na yin sahur ai na ga kamar burgewa yake eh to wannan kuskure eh to shine an dalile ne to sai ce bari a koya ma yanda ake yin sahur domin kai ne baka fahimci me sahur ba kuma baka san me ya kamata ka ci ba a lokacin na fata an gane ai da yasa ganin an yi ta abinci ne lokacin karfe 4 na asuba yazo kuma ya sallah ya je kwanta yana samun ciwon ciki da magwas da barnafi da ire-iren su ba shi bane yake sa wani abu daga yi bane sahur ba to bai ba dole ka ci abinci ba sai ka tashi lokacin sahur din sai ka ci dabino ko kwaya biyu ko uku sai ka sha ruwa kai sahur ai shikenan in dai niyyar ka sahur ne shikenan kuma sahur ɗinka yayi ko ruwa ka hada ne sauri yayi za ka samu lada saboda ka sauri abu ne mai muhimmanci manzon Allah ya ta daga Anas dan Malik yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu manzon Allah yake cewa ku rinka yin sauri ya ku mutane na fa inna fi sauri barakatun a cikin yin sauri akwai albarkoki akwai albarka mai yawa a ciki za ka rinka yin sauri abu ne mai albarka sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma shi sahur ana so idan zaka yi shi ka yi shi a ƙarshen dare sai wata an gane kamar a yanzu ne nawa ake kiran sallah ba ƙarshen biyar da minti ashirin ba shi ne a rafi da ake to ko da minti nawa ne da ashirin da biyar ko shi ne za a tsaye da komai da komai inda azumi za a yi to a irin yanzu sai ka yi sahur ɗinka irin ƙarfe biyar da minti arba'in ko da minti hamsin ma a sauri hudu da minti hamsin biyar saura minti goma ko biyar ɗin ma za ka sa abinci saurin ne domin akwai minti ashirin da biyar kafin na fata an gane amma ka yi sauratan ƙarfe uku ba saurin kai ba kawai ka ci ciwonka ne ka more yau ka yi wani abin ka ne kai amma saurin shi ne suna sa ka yi shi ƙarshen dare tsakaninka da fitowar alfajir bai wuce minti sha biyar ko ashirin ba wannan shi ne na fata an gane idan aka waye gari kana cikin yin sahur ka tashi a kusan makare saura minti ashirin ko minti goma su alfitar da ya kaito kana cikin zubawa eh kawai sai ka ji ana kiran sallah a lokacin tsayawa yayi kai kuma kana cikin zubawa suka ce ka karasa eh musulunci suka karasa kayanka in kuma kana ka ga mutum abinci ne baka hayar ruwa ba kuma gidan alfitar ya kaito kawai ka ce wa ladan san barka da aiki sai ka ɗebi ruwanka ka sha kayanka ko cikin musulunci ka sha ruwanka lafiya kalau saboda in baka sha ruwa ka cutu to nan babu lafiya kai wanda aka karanta shi ne da gangan da gayya yana zaune lafiya kalau ya ƙi sai ka fara kiran sallah sai sai da ɗebo na abinci to haka wannan ba shi da azumi shi ya ba ɗaya bane wannan ya shiga in juri ne sai Allah ya ya masa abonanza ina fata an gane to shine yace sai abu na gaba da ake so kai na ladabin azumi shine alkafu anil lagawi warrafasu wa nahyu wa nahyu ma mimma yunafi ma'asau mutum ya kame bakinsa daga allagau maganganu marasa amfani zardantan barkwanci a yi ta zaune ana ta hirarraki ana kwamidi a ta dariya don a cinye wai lokaci sun kafa rumfa a unguwarsu ba sa zuwa ko ina suna zaune ana ta dariya ana ta hira wannan ba daidai ba ba a san shi yana rage azumi abin nan kima da kuma lalar da mutum zai samu ba dai kuma arrafa su shine maganganu na batsa to ga ya shiga cikin arrafa su kana azumi kuma ka bude waya kana kallon shafuka na batsa dai ya shiga ciki saboda haka mutum sai kiyaye ina fata an gane dan shi ma an samu hadisi manzon Allah yake cewa daga sahabi Abu Huraira yake cewa manzon Allah ya ce idza kana yawmu sawa ahadukum fala yarfas wala yaskaf wala yajhal wannan mun karanta shi ma ko sai hadisi ne da yake cewa man lam yada qawlu zur wal amalu bihi walaysa lillahi hadathun fi an yada ba'amuhu wa sharabuhu yace duk wanda bai bar maganar ƙarya ba da kuma aiki da zancen ƙarya to babu wani ba Allah baya buƙatar ma me yasa ya rike cin abinci kin shan abin shan sa ma'ana azumin sa bai da wani tasiri a gun Allah mutumin da bai bar maganar ƙarya ba yana azumi to haka da yake cikin maganar ƙarya ka bude shafi a wayar ka Facebook ɗinka kaga wani yayi postin wani abu baka tabbatar da ingancin sahihancin maganar ba sai kai sharing to kai ƙarya kai ma sai ka yi lakin ka yi ƙarya kai ma sai ka yi kamen kai ma ka yi ƙarya zai rage wa azuminka daraja da lada da ƙima a gurin Allah na fata an gane za ka idan mutum yana azumi so ake karanto koman ka azumin yake kamar da ka bar abinci da abin sha da jin daɗin ka na jikinka to ga ka bar zance ma na banza ka lilinci istighfari karatun qur'ani salatin annabi haka ake so ka wuni da shi Allah samu dace yace abu na gaba daga cikin sa shine ana son mai azumin to aljawd wal karmi kyauta mai azumi yana kyauta da sadaka da kuma mai karatun qur'ani haka manzon Allah yake yana kyauta da mutum ne mai kyauta a ɗabi'arsa amma idan azumin Ramadan ya shigo kuma yana lillanka kyautar da yake yi sama da yadda yake yin ta ada idan a wuni yana kyautar dubu ɗari a da to idan azumi ya zo sai ka kasar dubu ɗari biyar dubu miliyan ɗaya haka kawai saboda wata ne na alfarma da ake son kyauta da ihsani a ciki za ka ana so mai azumi kana kyauta da sadaka da ihsani da kuma yawan karatun ƙur'ani idan za ka iya a watan ramadan daga farko zuwa ƙarshe ka yi sauƙa ɗaya in za ka iya sauƙa biyu in za ka iya sauƙa uku duk saboda ka sama kanka lada da kanka Allah samu dace sai abu na hudu daga cikin ladabin azumi shine gaggauta buɗe baki shi ma sunar manzon Allah ce ga hadisi an sahal bin sa'ad anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yadallu nasu bi khairin ma adalu al-fitra yake cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi da samun garabasa da samun daraja a gun Allah matukar dai suna gaggauta bude baki abin da ake nufi gaggautawa a shine da zarar na dara ta fadi kawai ku yi bude baki to sai ku je ku duba ku je ku tantance ana faɗa ne karfe nawa da minti nawa domin asalin shan ruwa fa ba ruwan kafa da ladan asalin shan ruwan kawai ka je ka samu ilimin ya take faduwa rana in kana da wannan ilimin shi kenan tana faduwa misali shida da minti ashirin misali kenan to kawai kana tabbatarwa haka yayi ka je ka tsaya wani guri fili kamar yanzu ka je ka bayan sabuwar gada ka kalli yamma dab da faduwa za ka ga lokacin ai tunda kana kan tudu kuma nan jeji ne fili fili ne falba kowace bishiya ma dai an sassare su yanzu za ka faduwa rana a lokacin to sai ka ga kudi yau ka ji gobe ka ji jibi ka ji haka ka tantance mintunanta za ka ga da tsakanin jiya da yau minti ne ta ƙara to daga yau fa da ji haka zaka na rakurin sai ka gano ahe ta ƙara minti biyu to jiwa ta ƙara minti biyu so kana tafi akan wannan ƙarin ina fata an gane to a wani lokaci inda ta fada ko da gari gashi da haske tarwal to azumin ka babu ko ka ci abinci ko baka ci ba azumi dai an ƙare yanzu kai kana shan wahalar banza ne ina fata an gane yasa manzo Allah yake cewa idan rana in dare ya rana ta faɗi ta yi yamma in ji manzo Allah dare ya bullo daga gaba to faƙa da faɗa da sa'imu duk mai azumi azuminsa ya ƙare duration period ɗin azumi ya ƙare hikimar wannan abin shine ko da baka sha ruwa ba to yanzu wani abu ya faru mai karya azumi ya faru da kai to azumin ka bai karya ba da wani abu baka azumi kun gane shine sanin abu baka azumi yasa ya kamata ka sanya wata ke faduwa kuma sai ka gaggauta Allah samu dace to wannan shine ita sai kuma da su da ‘yan tatsi ne duk suna kan ba daidai ba dama wai ba wai saboda Allah ya ce wai sun mati musamman ilal laili su haka suka ɗauka to ya ce ayin manzo Allah zai fassara maka Qur'ani to shi ga abin da ya faɗa ya ce daga ka faɗa kawai ka sha ruwa kuma yau ne dare yake farawa ko ba shi bane to shine abin da ya kamata ka sani yasa wannan ba ruwanka da su su ba sa shan ruwa sai sun ga sai bayan isha kamar yanzu a wahala ke Allah ka shirye da mu eh sai abu na biyar akan cewa me ya kamata ka fara buɗe baki da shi yanzu an zo ruwa ta fada za a yi buɗe baki to da me ya kamata ka fara yi yace an anas bin malik radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafiru ala rutbati qabla an yusalli yace manzon Allah ya kasance har yace kana ya kasance dabi'ar manzon Allah idan ya azumi to yana buɗe baki da ar-rutabat shine danyen dabino wasu malamai suna fassara da cewa ‘ya'yan itatuwa kamar su kankana suna to ba shi ake nufi ba ratsabun shi da ɗanyen dibino ake nufi kamar da Allah shi ya faɗa cikin Qur'ani ko dangane da kisna na Maryam da ta samu wannan aihuwa din sai ya ce mata me fanada ha min tahtiha Allah tahzani idza rabbuki ta take sariya wa huzzi ilayki bi rizqin naqla to take da laki rutaban janiya mana ɗanyen dabino da shi ka so kai buɗe baki da Hausa ka ce gauɗe ba ka son shi ba da Hausa to gaudin dibino shi aka so kai bude baki da shi in akwai shi a inda kake rayuwa idan babu kuma sai at-tamrat shine bushashin dibino da muka san shi yanzu ke yawan yawa dinnan to sai ka saka shi a baki ka tauna kai kokari ka haɗe shi suka ce akwai hikimomi mai yawa da manzala ya tabbatar ana yin bude baki da dibino saboda dibino ya kunshi waɗansu abubuwa da Allah kimsa masa matsayin abinci da magani da kuma regulating tsarin yanayin jikin ɗan adam yana kunshe da zaƙi da wani sukari a jikinsa wani wannan ne yasa idan ka fara cin dabino to ba za ka yi haɗamar shan ruwa ba har ya cutar da lafiyarka ka san azumi irin da farkon nan gashi an yi lana gashi ba an daɗe ba azumi ba kawai sai aka yi azumi za ka daga zuwa kawai sai a ɗebi ruwa kwaf to yawanci waɗansu yana cutar da su waɗansu in suka sha ruwa na sanyi da yawa ko kuma ya sha ruwa ko ma na mai inda da yawa ya har ya cutar da shi to idan ka fara cin dabino zai sa jikin naka ne jikin ya gamsu za ka yi kaɗin shawarar kaɗan za ka je kawai wa oki za ka je kai sallarka cikin nutsuwa ka dawo ina fata an gane to dai aka ce cin dibino da farko dai shine sunnar manzon Allah ne ayi buɗe baki da dibino wannan kadai da aka faɗa ya zama ya maganin komai ko da baka gano ma me ya amfanin ba ina fata an gane idan babu danyen dibino sai a ci bushashe in babu bushashe sai a kurɓi ruwa aka kenan me aka fi so ka buɗe baki da shi shine ɗanyen dibino in babu shi second class ɗin ka shine busasshen dibino to na ƙarshe shine ruwa ka ɗan kurɓa shi kenan daga nan kuma sai ka fara sauran abin da ya kamata Mm. sun lemo su kan su waye a wannan ai ra'ayin mutum ne sai su yi san daga dama amma dai so samu da farko ka fara cin dabino shine sunnar manzon Allah in ka ci dabino haka daga baya ka iya shan komai ma a kansa babu laifi ina ba ta an gane sai abu da shi da cikin dubin azabi shine addu'ar da ake yi ta buɗe baki ya tabbata a risu cewa mai azumi yana da addu'a da idan ya Allah yake karba kafin ya sha ruwa addu'a kala biyu ce addu'ar matsala bukatunka a gun Allah ka zauna dab da shan ruwa ka daga hannu ka roƙi Allah duk abin da kake so Allah zai karɓa maka inda kana azumi to yanzu kuma an yi kiran sallah ka ci dabinan ka ka dan kurɓi ruwanka to baya ba an an yi buɗe baki ba kenan da kuma sai kai addu'ar buɗe baki ita ana yin ta ne sai bayan an ci abu fa ba kafin ayi ba ina fata an gane wanda ake kafin a sha ruwa ita ce addu'a ta neman biyan bukata ya Allah ka bani kaza ka bani kaza ka kare ni kaza kaga wannan addu'a ce ta ta neman biyan bukata amma addu'ar buɗe baki da ake yi to sai bayan ka ci dibinin ko ka sha ruwan tukunna sai ka daga hannu kuma ko kuma kama faɗa ba ka daga hannun ba ka ce zahaba zama'u abtatal uruqu wa thabata al insha Allah haga fassarar ma addu'ar ya nuna maka cewa an riga an sha ruwa domin cewa kai kishi ruwa ta tafi to yanzu baka sha ruwa baka ta tafi a ga yawa tafi kenan ko ta abokin nawa ya ce shi da haka kai azumi ana wannan zafin ya ce shi baya iya shan ruwa ɗaya fara ɗaya gaskiya wallahi ya marka ɗan cewa ta zai ke ɗaukowa ya sa ɗaya a ƙofar hannun ɗinsa ɗaya a nan ko ce matsa su tafi da ƙarfi da fureza in ce ah ya ce me yasa ya ce min kai na Allah ba zai yi ba ni gaskiya mun za ka ba akwai matsala to kai kayan ka Allah sauki shi kuma ɗayan ya ce min shi fawo yake samu haka to ba zai iya kunta nan ya sha ba sai nemo askarsa sai fafe nan wai kwamfa samar kaɗan kawai sake shi a kansa ɓaɓɓaɓɓa ya tafi su ya shiga cikin zure to kaga dai misali ala ayi halin da ai an yi abin da da bid'a ne ba haka ya kamata ba domin sharruwa irin da karfin ne yana da illa a lafiyar dan adam kisa manzon Allah ya kasa in zaka sha ruwa ka sha a cikin limfashi uku haka manzon Allah kenan shi fa duk abin da ya sha da kafin manzon Allah ya magana a kansa dan ya kare lafiyarka ya kare imaninka ya kare kuma tattalin arzikinka sallallahu alaihi wasallam yace ka sha ka dan sha sai ka aje ka dan huta shine ke sifin inda nasara ina ga wanda yake nisa a boko sai ya zauna a table ko ba zai sha ruwa a haka ba a wani a bakin wannan sai ya zama mar a kofi eh shine da dan karba da dan sai a sai ta shi ya fi ƙarya eh mu mutane ba ko ga par par par par par to wannan ba da dai bane ba da dai bane so suka yi addu'a ta bude baki ita haga ana yanta ne bayan an sha ruwa din kenan sai abin da yake ya halatta mai azumi yayi idan kai yi shi kana azumi azumin ka lahiya alimi ne ba wani abu da ya same ka ba ka da matsala a ciki abu na farko a wurguje shine al-ghusl tabarru mutum yayi wanka domin ya ji sanyi ana zafi ka je kai wanka dan ka ji sanyi wannan ya halatta ya halatta ina fata an gane saboda shi mace ga hadisi an abubakar bin abdurrahman bin ana ba da asaman sun kala da kadaratu ya sai sallama ko eh bil uji yasbu ala rasil ma'a yace na ga manzon Allah yana kwara kansa ruwa da azumi ho sa'imun min adashin aw min hamil al harbi saboda tsananin zafin rana da ya dame shi sai dai zuba yake zuba kansa ruwa manzon Allah fa kaza ne sai baka wai kuna wai kuna wahal da azumi in ka sami irin 'yan tarƙiƙin musamman irin masu ra'ayin tarƙiƙin nan ko 'yan ƙalaƙatu wai in ga kana zuba ruwa akan kace wai kuna wahal da azumi ka zama mutum ne bare ka san bashi wahala ai kai kake shan wahalar ai sai ka zuba ruwa kanka ai babu laifi ya halatta ga manzon Allah ya zuba ruwa a kansa saboda tsananin zafin rana da yawa inda yake rayuwa a lokacin haka zaka ji dan sanyi zaka ji ranka dan fara dawowa ko ba haka bane kuma a dan ƙara numfasawa musamman a ce zafin mu nan da ake na kwanakin bayan nan Allah ka dauki akan su muna da roƙon Allah mana sauci a sabatan jinya ne da ka ya halatta dai mai azumi yayi wanka dan ya sanyi wannan ya halatta yace abu na biyu ya halatta kuma ya kulkure bakinsa ya shaƙa ruwa ba tare da mubalaga ba bakinsa ya wunsa ya kafe yayi wani dashi zaka da bakin babu yawo kwata kwata to ya halatta a nan gurin ka ɗebi ruwa kulkure ka zubar ya halatta dan yawon ku ya dawo ya halatta hmm? haddan ku yake babu yawon ku a ciki fa ya kafe gaba daya musamman aka shiga karfe hudun nan zuwa biyar an shiga salam kenan za ga mutum kana mar magana ba ba ya kallon ka ko wani mutum ma gasa ya ce wajen Allah addu'a masa tsakiyar kansa nan wai anya ba wuta yake yi ba aka ce ba abin da yake ce kai baya tariri aka ce babu tariri saboda zafi yayi zafi ai ana zafi a gunna ba Allah ba da sauki to yar daga kurkure bakinka babu laifi a shi eh yace alhijama babu laifi mutum yayi kaho yana azumi ba shi da lafiya za a mar kaho a yan san kaho ko da ba ana yin kaho ba to za ku kai na zamani ma ai ba yan saka baki yana zuka ba za ka fa maka bane ko a famfa sake a cire a zubar shikenan ya halatta kenan cire jini dan kadan a jikinka dan kiwon lafiya babu laifi akan mutum ko karkashin wani suka ce malamai anan ya halatta idan an kwantar da wani asibiti an kai shi emergency ana buƙatar jini za a ƙara masa emergency jininsa babu ya ƙare ana son jini dubu-dubu da leda hudu leda biyar ba ana yi bane lokaci to aka baka dauki mutane aka daka dauki sample din saka idan aka test jinin za su iya bashi da kuma su suna azumi in suka bashi jini su kusa za su zama sori to yanzu ya za a yi dan ake ciran wannan mutumin ya halatta mutum ya ci abinci shi din mai azumin mai lafiyar ya ci abinci ya sha ruwa a dauki jinin sa a ba wannan da aka ciran sa suka ce ya halatta ceton rai karkashin wani suka ce mutumin da yake aikin ceton ran mutane kamar jami'in tsaro ne yana sahihin ɗinsa a zaune sai aka ce ai ga ƴan fashi da makami sun tara guri kaza za ta fi operation da gaggawa kuma ga azumi ga kaza za ta ci abinci ta fita dan kwana kwana ne Allah kiyaye an yi gobara aka kira su ga azumi wani lokacin da kowa na kwance a cikin bishiya su kuma gashi za su tafi da gudu gudu sannan su kuma su tankari wuta haka ya samu matsala kenan ko za su iya cin abinci don su kashe gobara ya halatta duk mutumin da aikinsa ceton rai ne sai abin ya zo ya faru don ya ceci rai shi zai iya karya azumin suka ce babu kuma kansa domin ai abin ba kullum yake faruwa ba sai rama guda daya Allah masa afwa ina fata an gane wani suka ce zai insha Allah saboda Allah yana kishin alaya ran bayin sa ba a kashe su ba mhm mhm a kamewa zai ai ya dana ko ba shi kenan ba a saboda mutuncin wata ramadan din ba za ka tun abinci haka kawai ba babu dalili ai amma yanzu me saka shi tafi ai sa abinci ya tafi cetar rai ne to saboda haka sai ji za dauki jinin sa dan a ba wannan ya rayu ta aihu yanzu jini ya ya tsaya ya ke tsaya sai an ƙara jini an kawo mutane biyar za su bata jini ya an gwada ya yi kyau amma in aka dana suna azumi za su samu tsara su ma kuma aka bari sai an sha ruwa za ta iya mutuwa ba haka bane sai dukansu a so musu abinci su ja sai a jajini a saka mata su kuma su kuma ga su gaba da kwance su amma daga nan ba su ƙara ci gaba da cin abinci ba shine su kare bakin su bayan sallah kuma su rama azumi tsaye shikenan sun samu lada akan lada saboda sun ci cire na fata an gane so wannan shi haka suka ce malamai kamar ya bakin su ya fashe ko sai ya tofar da jinin shikenan ba komai a kansa ba komai a kan insha Allah wa alaikum assalam suka kwashi dukiya suka gudu za a busawu za su ci abinci su bi su a suna matsayin jami'an tsaro ne yanzu saboda in ba su ci gudu sun bi su ba su yi nisa kuma gudu ba zai ba kana wannan yanayin to za su ci abinci su je su kwato dukkan al'umma ya halatta shi ne kamar jami'in tsaron da muke faɗa kai haka suka ce malamai an kawo gari hari an kwashe dukiyoyi an fita a guje kamar ƙauyuka da suke kiwon dabbobi haka baran ba azumi suke ba to samarin gari su ci abinci kawai su bi su kawai a nemi wa ku abubuwan lamusu ko a wulawar kunu ya jawo ta a guje kawai ita yunwa tana da wani abu ne fa na tsoro din da kake jin yafin ka samu ko ya kasha laka da ka dawo ita haka Allah ya ce kawai ga tsoro ga ban tsoro ko yau hmm yayi me ai ba daga ba da gangan bane ko babu komai akan mutum abin da kana ne ganganci ne ba a so mutum ya ganganci shine ba a so na'am eh suna azumi sai su ajiye azumi a to na kuma zai halatta ba to shi kuma ya hal ya danganta ne shi suka ci aran aikinsa shine da shi ke ciyar da iyalinsa kuma ga shi yanzu rana ake yi kuma aikin ba za yi da sassafa ba in kuma ya ƙi shiga wasu za su yi kuma ya waye gari ba shi da abinci a gidansa kuma yana azumi ba zai iya ba cikin sai zai iya cin abinci shi ma sai je janye yi wa iyalinsa hidima sai rama bayan sallah ko yankin da yake rayuwa tsananin zafin ya kai yanayin da in mutum ya azumi zai iya halaka zai za a ce a ajiye azumi a rama bayan sallah ai musulunci ya faɗa saboda me ake Allah ya faɗa ya gama magana akan azumi ake ai Allah sauki yake so muku ba wahala ba na fata an gane to shine dan a wani irin wuraren niyyar ka ci Allah da makunci hukunci da ita me yasa kai abu shi Allah ba masa ai yaudara ai ya san me kake ko yau ita to anan haga karkashin wannan suka ce sai abu na hudu da mutum zai iya yana azumi ba komai akan sa shine ya su mamate ta masa oyoyo ya dawo daga kasuwa ko ofis ta taho ai oyoyo ta rungume shi suka ce babu komai in dabi'a su haka ne ba na abu ko su sambaci junan su babu wani abu amma ga in hakan ba zai haddasa musu fitina ba to amma sabon aure da sabuwar aure haka hunaka mashakil ko yawwa to shine to haka mu alhamdulillah ma ba da biyar bace mamu ba da wani oyoyo kuma eh da kawai sanda zuwa wuce ko ya ko ka baka sannu yawwa sannu sannu yawwa amma dai suka ce ya halatta in mutum zai kame sha'awarsa babu komai a kansa suka ce abu na biyar shine ya halatta mutum yana azumi ya kwana kuma da janaba a jikinsa janaba ta ya kwana janaba a jikinsa cikin dare janaba ta same shi bai yi wanka ba har asuba ta dota ba komai a kansa kawai sai ya wanka ya fita masallaci kansa babu komai a kansa shi ma manzo Allah an samu haka daga wurin sa yace sai abu na gaba shine aswaku wa tsibi wal idhan wal kahal wal qidra wal haqna mutum yana azumi to ya halatta ya yi asuwaki na fata an gane har ranar mamalaman mana fitowa sun yi maganganu da yawa asuwakin ya zanta bushashe kuma kaza kuma daga rana kafin la'asar da sauransu suka ce a kawai mutum ya halatta ya asuwaki na azumi zai iya yi yawon bakin ka ya zama wani iri yake asuwaki ka gwaggwaje ka furkure ka zubar ya halatta babu komai kanka karkashin wannan suka ce za ka iya yin makilin da burushin kana azumi saboda asuwaki ai yana matsayin makilin da burushin da matin a cikin askin asuwaki galibi akwai ai ɗanɗano ko ɗaci ko bauri ko kumfa ko rawa kawance haka ba shi bada cikin makilin kuma wane ne zai makilin ya haɗe makilin ɗin a haka jika ya mai ai na fata an gane so suka ce mutum zai iya yi wannan ba kuma kansa waɗai kuma zai iya sa turare ka san da mutum yana zuwa baya wanka baya wanki ba saka turare da daddare a za ka yi wankanka ka yi adanka ka saka turare ba komai a kanka ya halatta ka ci gaba da harkar ka ba hana abu akai wal idhan kuma shafa mai di ya halatta bi azumi eh to ai ba haka ba ba komai akan mutum ba wani abu akan ka dan ka saka ba komai akan mutum wani hizantin da fi inganci a karkashin wanda suka ce ko da mai sana'ar nikan gari ne yana nikan kuka ko lalle ko gari shine sana'arsa yana yi ga azumi zaka ji makaji a wuyansa in yi kake za ka ma abun ma a cikin kakinsa bai kare azuminsa ba tunda sana'a su kenan shi kuma ina fata an gane haka suka ce suka ce ka yi halatta fa kana azumi wani abu ya faru ka ɗanɗana wani abu ga sukari ga gishiri za a yi amfani da daga cikinsu yanzu ka manta wanne ne gishiri wanne ne sukari ko dole sai an yi amfani kira za a yi aka ce ka ɗauko ka ɗanɗana ka tofar ya halatta ba komai a kanka na fata an gane yau suka ce ƙarƙashin wannan mutum zai shafa mai ya saka turare ya sa kwalliya idansa da azumi da rana ko da ku idan ya kaki zai ga kwallon a cikin kakinsa domin asalin abinci ai ba a ce ta ido ko ba shi ba ne ido ba hanyar cin abinci ba ce ba za ka babu komai a kansa zai isa kwalli mace ka sa kwallinta sai komanta ba komai a kanta insha Allah sai kuma alƙatsara shine diga maganin ciwon ido ko maganin ciwon kunne mutum yana azumi ido na ciwo za a diga maganin ciwon ido ba komai a kansa ko da kwanai da ɗacin maganin auyensa ba komai za a saka maganin ciwon kunne ana azumi za a iya shakar inhala ta mura ko ta asma kuma ana azumi bai kare azumi za a yi mutum allura ta magani ba ta abinci ba yana azumi yana da malaria aka yi za ka masa allura ko da da datin allura a wuyansa ba komai a kansa azumin shi lafiya kalau ne drip kala biyu ne akwai na magani akwai na abinci in na magani ne ba wani abu a kansa in na abinci ne shine ya ya kade azumi na bata an gane so wannan shine mutum dai zai iya wannan ana azumi sai abu na gaba da yake shine ah, babban abin da ake so ko shi mai azumi ya damu da shi shine karatun Qur'ani a ranar azumi da rana karatun Qur'ani ka dage da shi in dare yayi kuma sallah na bata an gane tarawih da ake yi manzara ya hadisi cewa man qama ramadana imanan wa hatisaban duk wanda ya tsaye wa daren sallar ramadan din nan da ake asham din nan tarawih da ake cewa ko ka ce asham ko ka ce tarawih ko tahajjud duk abu ɗaya ne duk wanda yayi su ya zama da liman daga farkon kabbarar raka'a ta farko har ai sallama a tashi a masallaci kullun haka yake har aka gama azumi to an gafarta masa zunubansa da yawa sannan ya samu lada mai tarin yawa kuna ganewa da aka sallar tarawi sunna ce mai ƙarfi mutum ya damu da ita yana azumi azuminka da kai daban ita matsayinta daban amma kana ƙara kanka waɗansu darajoji ne da matsayin da ba a samu in ba a cikin ramadan ba yanzu ko da kana sallolin nafulfulinka da daddare to kimar su bai kai wanda ake yi ta tarawi ba a cikin masallaci yasa malamai suka ce wanne ne yafi daraja da mutumin da zai je sallah a gidan ta tarawi shi kadai ko da iyalinsa ko kuma ya zo masallaci a cikin jam'i suka ce a nan din nafilar duniya ka yi ta a gida ta fulada yanzu ga wani daga an gama sallar magariba ya ta yi nafila to wannan yawo kansa a sarar lada bai sani ba ƙwarar ka je ɗajin ka kai ta fulada kuna ganewa a kan kai a masallaci an gama azhar kai nafila a masallaci wanda ya a gidansa ya fi kalada wannan nafilar amma ta ramadan kuma wanda ya yi ta a masallaci asham ya fi wanda ya a gidansa lada saboda muhimmancinta za ka sai ana damuwa da wani sallar za ka mutane cewa shi ya gaji ai limamin namu baya tafiya baya karatu da sauri ko ware ji in ma zai sai ce tole da gurin yan sharon akwai limamai yan sharon yawwa a za mu tafi jo ai yan sharon ne kawai su nan ga ba samu sabon mata kun kwanan nan su za su maka sallah ne mun raka'a hudun isha da raka'a goma sha ukun da za su yi gaba ɗaya aminci biyar sun doke ku wallahi lokacin da muna yara mun taɓa zuwa gurin wani malami ya rasu ma dai kwanakin can ya rasu wallahi gaba ɗaya sallar da yake mutumin dan ni saboda tsarin tsaban da ɗauki jarida ma sun gaba na shiga dama ni ba sallar da ji ba Allah ya sani ko alwala ban ji ba ko na tafi ko daga sun gaba kawai daga su Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin gadal magribi bari wala zalima da hamatan kai kace wallahi ko fatiha ba yayi baya fatiha kuta ne alhamdulillahi rabbil alamin haka fara aya ko kuma sai ce ganin magadubi alaihim wala zalim min sharri waswasil kannas to shi ke kafin kai haka ma shi kawai har ya ji ya dago in yi raka'a biyu ya zauna ba za ta hiya ba to ba ta hiya dan ni wallahi gani gashi ko ta ke rabbi gifli rabbi gifli assalamu alaikum ko ta shi ke kuma ga garada sun kewaye ku garadansa da tsumangu duk wanda ya wuri dariya ko a rabu da ke shi ba sa yi wala ba sa yi amma da yake Allah Allah ne duk wanda ya lakanta sallah sai Allah ya lakanta shi wala kan ya mutu mutumin ya kushe kullu shaki a daki ko haka wannan asara ce dan me zaka tafi gun wani wani yana gaggawa Allah ba ta fa kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kyakkyawan aiki Allah ka fa ba mai yawa ba in ka gama za ka iya haƙuri a yi raka'a goma a gama da kai ba sai ka yi raka'a biyu ko hudu ka tafi ka yi wa kanka dai na ƙasin lada amma wanda ya tsaya aka fara sallah aka gama da shi kullum har aka gama azumi ai ba ɗaya kake da kai da shi ba ba ɗaya kake da kai da shi ba kuma turawi ka ga gashi ma suna ta nuna cewa ai mai sauƙi a yi raka'a hudu an aka yi raka'a da ka sallama aka yi biyu aka sallama ya ɗan zauna ɗan huta ka ɗan huta ka ɗan salala minti uku ɗaya biyu kuma ƙara tashi a ƙarayen guda hudu shi kenan an yi takwas ta maka wuturi wata lalle mai daga mai raka ɗaya ma ta lalle tafiya da budu shi ne suna ne hima wata ne muku raka uku duk ya halatta to dai tarawi tana daga cikin abin da ke ƙara mutum daraja da samun lada da ba a samu in ba cin azumi ba za ka mutum sai damu da sallar tarawi bayan karatun ƙur'ani da yake sannan kuma babban abu shine kai ƙoƙarin ciyar da mutum a cikin azumi manzala ya hadisi cewa duk wanda ya bawa mai azumi abin buɗe baki to za a ba shi lada takakke irin na mai azumi abin nufi in ana ba mutum ladan azumi guda da miliyan ɗaya ne to in ka ba shi abin buɗe baki ya ci abin buɗe baki a gurinka to za a ba ladansa shi da ya azumin miliyan ɗinsa tana nan kai kuma naka da kai kai ma tana nan miliyan ɗaya to sai Allah kuma ya ƙara maka lada miliyan ɗaya saboda ka ciyar da wani bawansa to anan ku lura buɗe baki abu biyu ne kashi biyu ne in na siyo da biyu na maka guda uku kaci me kai ka yi buɗe baki ko ko kuma sai fiya wata ana zuwa sallah na aji na baka kasha me kai ka yi buɗe baki to kuma sai na zo bayan ko ko ban baka da biyu ba sai na kawo abinci mai kyau na ka cika da shin kayi ya dan dago na baka kaci to ne ne buɗe baki a ciki to idan kana da arzikin da zaka iya ba mutum abinci ya ci in ka ba shi dibino kayi rowa kuma wancan ladan da ake magana da wahala ka same shi domin kai Allah baka sukuni domin Allah ta li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi ina fata kuna ganewa in kana da halin ka dauki abinci cikakke ka mutum ya ce koshi sai ka bashi ruwa fiya ta daya sha dan ka samu ran bude baki to ka samu na kasu wanda sai ka barwa wanda shi ba shi da kuɗi talaka ne ko mai kuɗayin lada arzikinsa naira ɗari biyu sai je su fiya ta guda takwas sai ba mutum takwas ta kasha kai samu ladan sabon Allah amma kai za ka iya dafa abinci a fito da shi mutum biyu su ci ko mutum biyar ko mutum goma sai ka ƙi ka yi wannan sai ka ɗauko da biyu ka ƙuƙƙulla shi guda uku ko kuma wulla mutane to ka samu na ƙasu sai fata kuna ganewa za ka sai mu koyi wannan ko da ba a azumi daga cin abu da yake sa Allah ya yarda da mutum kuma ya tsage ɗaukaka ya ba shi ɗaukaka a duniya da lahira shine akwai ciyar da mutane da manzala ya zo garin mu zai cewa yayi ayyuhan nas afshu salam wada'imu ta'am wa sallu billahi malamai suka ce wannan hali guda uku shine idan ka rike su zaka samu daraja a duniya da lahira ya da sallama inda kaga mutane assalamu alaikum wa rahmatullahi ka wuce kayanka ba sai kun gasa ba ka assalamu alaikum ai kai sallama ai sannan kuma me ciyar da mutane tukunna sallar dare to kaga shi dabi'ar ciyar da mutane dabi'a ta da Allah yake santa kuma yake gode mai ita to bare kuma sai a cikin azumi bari kuma daga gashi an san halin da ake ciki barantana ma dai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya fara kawo sauƙin abinci muna kuma roƙo ya ƙaro sauƙin cikin sauƙi insha Allah ya ƙara sassauta yanayin a daɗin yin azumin cikin salama to amma dai kowa ya ƙoƙari ga cewa azumi ya fara ya ƙare aƙalla kana da mutum da kake ciyar da shi abinci har a gama azumi haka kenan ka gama azumi da lada riɓi biyu kenan ina fata an gane to wannan shine abin da ya kamata mu faɗa mana a takaice to sai dai da ke abu ne na bayani na ilimi wala Allah akwai wani maganganu a gun wani ko zai tambaya ko nawa ka saka tsanyi minti biyar ko goma sai a sallah tashi kuma shi kenan wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am na'am Mm.